to alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bayan ka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bakwai yau daidai ga watan bakwai watan rajab shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma cikin baka sha tara daidai ga watan ɗaya wato watan janairu dubu biyu da da ashirin hudu. muna sura ta shida har yau al'an'am kuma za mu tashi aya ta ɗaya darasi na goma sha tara. Allah ka ba mu albarkan Qur'ani ka ba mu ikon karanta shi da fahimta shi da kuma aiki da shi amin ya rab iqra
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walau annana nazzalna وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
aya 111 a cikin wannan sura kamar da muka ji ta al'an'am Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamuhumul mauta wa hasharna alaihim kulli shay'in qubula a wata qira'a qibala musamman qura na Madina yace qira'atul Madina qalu qibala يعني ما كانوا ليؤمني ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجحلون raddini kan abin da kafirai ke cewa to ka sauka mana da aya mana ai za mu imani Allah ta'ala ya ce yo ai inda za mu sassaukar musu da mala'iku su ga mala'iku ƙuru-ƙuru ƙiri da muzo wa kallamahumul mauta mamata su yi musu magana mun je kabari mun je lahira ga abin da muka gani Allah ce kadara da mu musu haka kuma wa hasharna alaihim kulli shay'in qubula mutado musu da duk kowane abu su ganshi kuru-kuru duk da haka ma kano li yu'minu illa an yasha Allah ba su da iko su yi imani sai Allah ya ga dama ashe imanin nan ma kyauta ce daga ubangiji wato ba wani wata zabura ba ce irin taka ko wani zakakuranci a kafiri da ka gan shi Allah ne da ki zuciyar don ya san rashin alkhairici kuma bai kore nan gaba in ya ga dama ya yi masa wannan tashi Allah shi ne fa'alun lima yurid kenan a nuna maka kai imaninka karkai wata kafafa ka gane Allah ne shiryar da kai shi yasa annabi musallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini ubangiji ya mai jijuye zukata tabbatar da zuciyata akan addininka suka ce har kiyar sai ce to ai zukata a hannun Allah suke gaba da yana juya su yanda yake so to daga kenan shiriya in Allah maka baiwarta to ba abin kai alfakari bane ka cewa na batacce ne la kai kanka ba hannun ba saiwa kai ba domin wannan aya karra ne da za mu saukar musu da mala'iku ba sun ce da kiyaman zan Allah kawo mana aya ba za mu Allah ce ai ba hannun kai ke mana kwantar da hankali inda za mu sassauka musu da mala'iku mamata su yi musu magana mamaci na magana ne ya tafi ya tafi ya ce ka san matacci ba zai farko ba ko da ana kada gwabran tambura Allah ce da za mu musu haka sannan mu tado musu komai su gansu a ta da fir'aun da samud a ce dukkan sun gansu ƙarshe kenan ko to makano liyumi ne wannan lama ana kisa lamul jihud da ba su da iko su yi imani illa an ya sha Allah sai Allah ya so ya rab walakin da aksarahum ya jihalun mafi yawansu amma jahilai ne an gane sakon ayar da kyau kenan yana tabbatar maka da mashi'a da so abu ya faru baya hannun kowaye yana hannun Allah ne wahidun ahad jalla jalaluhu dhul jalali wal ikram araftum aya ta gaba وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هذا هو قرشان آية Allah ya ce haka muka nada haka muka sanya ma kowane annabi maki an gane ko duk annabi da ka sani ya gamu da tirjiya ya gamu da bacin rai ya gamu da zagi ya gamu da cin mutunci wasu man kashe su annabi zakariya misali annabi yahaya to ba wani abu sabo bane annabi sallallahu alaihi ya gamu da makiya har yanzu akwai makiyan kuma ta hanyar rubuce-rubucen su ta hanyar abin da suke amma da aikin banza suke yi samaniya baka mata kaki in kai ka bata fuskar kare kawai to amma Allah ya kaddara musu haka ne ya zamanto kaskanci gare su abinda kuke ya kannan sai ƙara haɓaka kuma yake ya kuka iya to innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu asalla sai ce fa sayunfiquna thumma takunu alayhim hasab thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون saboda haka ya jama'a tankar haka ne muka naɗa mako ko muka sanya ma kowane annabi wani makiyi abokin gaba amma daga cikin shaidanun mutane da aljanu ka duba shayatinal insi wal jin in ka ce shaitan kalmar an ɗauko ta ne daga ashatan ashatan shine albu'du wal munajaza ƙauracewa da botsarewa da tumanya ga barin hanya mai kakkiya shi ne shafar sai zamanto kirari ga duk wanda ya botsarewa Allah haga iblis sunan shi kenan an sami suna iblis ne daga talbis rikirkitarwa sai zo kan haram ya gyara maka haram sai ka gamsu eh haka ne fa iblis kenan sai zo gun mutum mai ibada ya gyara mai bid'a ce mai wannan iblis ke abu ba naka ba an aji shi din ya gyara maka kaji to ka dauka ma shi za ka ce da shi iblis wato mai rikirkitarwa kun gane mai kokarin mai da gawayi farin alli misali shi ne manan iblis shaitan kuma ana nufin wanda ya nisanta gabarin ubangiji to in mutum ya zama mai irin wannan ta ce shedan ne ka zama iblis cikin mutane akwai iblis ya yi ya kawata maka sabo ya gyara mutum sabo sai kaga mutum zai iya zuwa ya sai giya ga yan uwanshi abokanan sha sai menene ne a rayuwa ce lokacin ka kenan sai ka ce haka ne ba ya zama iblis gare ka amma sai kaga mutum yana fama da yunwa bai iya sa mai kwanon abinci ɗaya ba ka kalli kafirai sai mutum ya mutu ba su iya mai maganin komai ba amma yana mutuwa su kashe miliyan ɗaya biyu wajen sayan casket coffin ko ba su yin haka menene casket wannan akwati na sagawa a ku kashe masa dubu hamsin ba a rayuwa amma kun kashe miliyan ɗaya saboda akwatin gawa ɓoshoro kenan to duk iblis ke amma kalmar aljin mun sha faɗa wani ai sunan halitta ce jin to idan mutum ya zamanto haka sai ce ya zama shaitan to shine Allah ta'ala ke waka zalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin kowane annabi mun sanya masa shaidanu makiya cikin mutane da aljannu su waɗannan makiyan yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura suna jefa masashin su zantuttuka masu daɗin faɗa zukhrufal qawl amma irin na ruɗu da ɗirkaniya ka ɗauki misali sai ce da kai ai duk abin da namiji zai iya mace za ta iya shi mai wannan magana ya san ba gaskiya ke fara to kaga zukur falƙaul ke zance na daɗin ji amma ba gaskiya ba ne in ba haka ba ka ba mace wato tona kabari mana don ba zai yi ba tunda sun ce duk ai duk suka ce abinda namiji zai iya mace za ta iya ma har da ɗauri ok har da ɗauriya don sun ce even better tuka tractor manya-manyan jiragen yaƙi na duniya ku fara ba da misali ba to shi ne misalin zance na ƙarya amma an ƙawata shi don a ruɗe ka mun sha gani idan ana aiki gwamnati na aiki hanya sai a ce mai ku yi haƙuri men at work har yau ba fara can women at work ba muna jiran lokacin ne zukhrufal qawl kun gane ko ko ka ji an ce da kai ai duk abin da ƙarshen shi akwai jin daɗi to manta da hanyar da ka bi wajen tabbatar da shi shine the end justifies the means in dai mutum wai zai sha giya ya ji daɗi a ƙarshe to manta da magana haramci a ƙarshe akwai morewa manta da Allah ya hana akwai da yawa a cikin musulmi an jefa sonar rami duk zuhrufal qawli ke ko a ce da shi in dai ya haɗu da mace ba ta yadda ba sun yadda to me na magana haramcin zina kuma ai sun amince ai to haka Allah ya nada ma dukkanin annabawa makiya cikin shedanun mutane da aljannu sashi na masashi wahayin zattuntuka irin na ƙarya zukhrufal qawli ghurura a matsayin rudu mun fahimta ko Allah ya tsare mu walau sha rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya ga dama ai ba sun fi karfin shi ba karka dauka kafircin kafiri ya fi karfin Allah ne a'a jarrabawa ce kai ga mumini a gaya za ka shi kuma jarrabawa ce gare shi domin an aiko shi dan ya daki kwakwalwar shi an gane yawa da Allah ya so da ba su aikata haka ba sadarhum kyale su wa ma yaftarun da abin da suke kirkira na ƙarya ƙyale su kawai wannan malami suna kiransa tahdid barazana ka ce ƙyale shi ƙyale shi abin da yake ƙyale shi kuma wanda ya ce ƙyale shi nan kasan in ya damike shi to sai da hali ya yi to in yana da hankali ya ce da Allah ka yi haƙuri to Allah ta'ala ce ƙyale su da abin da suke kirkira aya ta gaba
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون يا سلام ubangiji ya jarrabe su da irin wannan rashin ganewan nefa saboda zukatan waɗanda ba su iman da laraba su karkata zuwa gare su shi ne walitasra ilai af'idatul lazina mai lamlaka domin lokacin da suka zo da zantutuka na rudu suka gyara bid'a da kafirci ga sarauniyar kyau ga sanan ta fito aka callara mata kyamara to wanda bai iman da Allah ba sai ce ya wannan fa ci gaba ne misalin kiya ko ashe da kai tsari mafi kyau shine demokradiyya kuma sai gaje ka amince yana zai mafi kyau tsarin mutum tsarin ciwa-ciwa ɗin wani ce demokratiya ko damfara murdiya na yi damfara murdiya ne kawai suka kawo muku demokratiyyar sayan da suka ga dama su sun ci amfaninta ko kun kasa cin amfaninta su sun tsaya sun kare ta ku ko son zuciyarku ne kawai a gabanku kawai me za ku samu za ka sai zama damfara murdiya ba demokratiya ba in ma tana ma da kyau kenan to ya za a yi waɗanda zukatansu sun karkata sai su amince da haka kuwa ce da kai ai tsarin tattalin arziki mafi kyau shine wanda zai iya janyo riba da ruwa a harkar kasuwanci a da kuma kazantuttuka na masana tattalin arziki irinsu david ricardo irinsu adam smith a cikin wealth of nation a fifita maka zantuttukan saboda abin da kwarai ba kuma sai ka ji ka amince saboda tasirin boko a kwakwalwarka saboda bokonka baka gina shi akan ilimin addini shi na duk dan boko da ya boko tsora ina tausayin shi zai faɗa rami duk wani boko in baka gina shi akan harsashi na addini ba an sha da kai domin sai in kana da rariya ta ƙur'ani da hadisi tukun za ka yi ɗauko komai kai kai kai interrogating ɗin suka bincike shi tukun ya dace ya dace ba ce kai ba fi da shi ma ka ba kowace ƙazan da sai ka da daga nan sai ka iske walitasra ilaihi af'idatul ladan zukatan wanda ba su imani da lahira sai su saura shi ta fuka kiyan wali yardau kuma su yadda da shi wali yaqtarifu kuma su kirkiri ma hum muqtarifun abinda suke kirkira na ƙarya raftum aya ta gaba أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين واصل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آية دليل شاهد زواد شابير أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا زواد قرشن آية الله تعالى ينزو أفغير الله أبتغي حكما إنزو ونن الله نزل ركا أمتين جابورانا hankali zai zira a faghairar Allah abtaghi hakaman ay qadiyan mudabbiran ma'budan a faghairar Allah yanzu a ce wani Allah zan rika ya zama jagora ta a rayuwa wa huwa allazi alali shi wannan Allah da kuke so ku bari shine allazi wanda haka ne anzala ilaykumul kitaba mufassala ya sauko muku da littafi mufassala daki-daki komai an tsatsefe muku shi allan da ya saukar da kundi irin wannan littafin da babu ya shi ya miƙa ma annabin ƙarshen zamani da ya fi kowane annabi daraja da fadagun ubangiji yanzu in saki wannan allah in kama ruɗinku ko? ai kamar a ce da kai tsarin mulki na ƙasa sama yake da kowane irin kundi sai mu da ƙur'ani khabari ne an gane ko ko a ce da kai aiwa ne a ambaci wani katoton kafira ce ai shi ne sama da kowane ɗan adam yanzu na saki allan da ya saukar da ƙur'ani kitaban mufassala a faghairar Allah والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق waɗanda muka ba su littafi sun san cewa shi ƙur'anin nan fa munazzalun saukakke ne shi ne munazzal in ka ce munazzal ya zama ismul maf'ul ina ismul fa'il munazzil munazzil mai saukarwa munazzal abin saukarwa kamar mu'allim da kasara malami mu'allam wanda aka karanta da shi araftum saraka yani waɗanda muka ba su littafi sun san cewa qur'ani munazzalu min rabbika bil haqq daga ubangijinka aka saukar da shi bisa gaskiya tunda yake haka ne kuwa to fala takunanna min al mumtarin akul ka zama cikin masu shakka game da gaskiyar qur'ani tun daga alif ɗin shi na farko zuwa harafin ƙarshe mun yi imani gaba ɗaya daga Allah word by word amanna bi zalim ko mun yi imani ƙur'anin nan ba halitta ba ne saɓanin ‘yan mu'tazila wanda ya ce ƙur'ani halitta ne ya kafirce bisa ittifakin ahalus malam ya ce wala taqulil qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu wannan ne aka yi ta kara kan su manyan malamai su Ahmad ibn Hanbal da irin su Ahmad ibn Sal Khuzai da irin su al-Imam al-Buwaiti al-Majrin Shafi da irin su Muhammad ibn Nuh cewa annal qur'an laysa makhluqan munazzal wanda ya ce ƙur'ani halitta ne kafiri ne an yi wannan ne zamanin su khalifa ma'amun ya jarabi malamai da yawa irin su al'imam al-fadl ibn wadda ɓangaren imani da ƙur'ani kenan sannan dole ka yadda da shi yana da cancantar ya dace da kowane irin zaman har kiyama ta tsaya ko da makircin kafirci ya sa ba shi bane tsarin mulki to tsaye da shi muka yi kawai amma yana da kabiliya da cancanta ya zama tsarin mulki a jiya a yau daga nan har Allah ya gaje kasar shi ku jarraba shi ku za ku sha mamaki to ai sun sani ai dan haka suke makirci su hana shi samun tasiri amma ina lokaci na zuwa sai dai kowa sai ya aiwatar da karantarwar shi a gidan shi a iyalinka mai Allah ya ce game da 'ya'yanka ka sarrafa kan ƙorani zama shi ne ke juya kake sarrafa ta araftun saboda haka ya ne wato Allah ya saukar da shi bil haƙi da ka fala ta kunan na minal shaki wal mushakkikin وتمت كلمة ربك ككرن تاكو صدقا وعدلا كلمة أبنجزنك أي تاتك معنى الدين الله ياتك اليوم أكملت وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا باونا أبو صابو دزيزو وتمت كلمة ربك كلمة أبنجزنك الدين هذا ياتك kenan duk wanda ya kawo sabon abu yake son ya shigar cikin musulunci sai mace Allah ce watan mata an umarce ka da bi ne kawai ba abin da za a baka annabci an kulle shi daga nan kake gane hatsarin bid'a duk wanda ya kirkira abu ya soka ma addini kuma yana son a amince to ka sani batacce ne kai tsaye karka saurare shi jamu zuwa ga qur'ani zuwa ga karantar annabin da aka ba shi ƙor'ani kuma zuwa ga bayanan shi nan ne shirya fahimta ba ana ka fahimta ba amma ya zama jigon fahimtar daga ƙalallahu ne ƙalar rasul in ba haka ba sai ka fada cikin rani Allah ka tsare mana imanin watan matkali mutu rabbi ka sidkan wa adala bisa gaskiya da adalci la mubaddila li kalimatihi ba wanda ya isa ya canza ainihin kalmar ubangiji babu shi an gane ko wa huwa sami'ul alim Allah shine as-sami' haka ba ce mustami' as-sami' mai ji al-alim masani kuma in ka ce Allah mai ji Allah na jin ka yana ganin ka to ai nan ne hakikanin ji duk ƙwarin kunnin mutum wajen ji jin nashi na da zango daga nan kuma ya ƙare haka ne duk ƙwarin jinka ana magana a yaka sai za ka ji an in ne wannan kunnin ne kama tafi da nisa nan bakin titi misali to waye isa ya yi ma jin Allah iyaka rasa yi ba Allah shi ne al'alim masani duk ilimin malam sashi a masallaci ka kulle ƙofa ka ce akar makala menene a waje dole ce Allahu alam to shi Allah fa la ilaha illallah ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa ya san motsin kurkudo a ƙarƙashin ƙasa da abin da ke cikin tumbin kurkudu jallafi ula bishiya ba ta yankowa ta faɗo sai da izinin shi ba ka iya so safarce mai ƙaiƙayi sai da izini ƙaiƙayi dira a fatar kai farce sosa daɗi ka ji kana lumshe ido sai Allah ya ga dama tukunarsa. Turaka yani in kana magana ilimi Allah shi ne ku mutane masu karambani wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allahu akbar sun haka da bature da ya san ki ya san Allah da ya more to da ya rudu da abin da aka bai sai gambace shine ma Allah din lokaci ne wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun haka Allah ce akwai abin da zai bayyana ga kafirai abin da ba su taɓa tsammani ba kaga wannan aya fa ta sauko akan kafirai ne amma da yake zukatan mu'mini na da haske al-imam al-waqi' ibn al-jarrah da ya karanta aya sai yake dinga kuka yana ga don mutuwa yace wallahi wata aya take tsorata ni Allah ya ce wa badalahum min Allah ma lam yakunu yatasabbu kace mana ai da kafirai ake ce waye sanar da ku ni kaina na sani kawai Allah ce zai bayyana gare su abinda ba sa tsammani ce na sani ko ina cikin su lakin an anta mu'min eh saboda zuciyar mu'mini akwai haske baya da ya rudu da cewa shi shi Allah ka haska ka zukata wa in tuti wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وإن تطيع وإن تطيع هذا إن شردين وانفى للاستئناف والنواون و suna kiranta wawo listi inaf wawon arabiya ta kan zo a ma'anoni wajen guda biyar akwai wawun ta ainihin rantsuwa misali wal fajr wannan wawun ta rantsuwa ina rantsuwa da alfijir ko wawun ta ka zo lil ataf wa ayyuba wa yunusa wa yahya wa zakariya wa isa wannan lil ataf ce mana ana maka atafi mayar da linzan magana kan baya idan ka ce akaltul khubza wal sha'ira wal khubza wal kaza kaza wannan wa ana kiransa mai ta'atafi conjunctional kenan na ci da da da da biyu kenan wawun ta kan zo saboda alhal fala taj'alu lillahi andadan wa antum wawul hal ne nan kar ku sanya ma Allah ki alhali kun san ba da ne wawul hal wawul hal ke alhali kun san wa antum wawun taka zo lil isti'naf kamar wannan wurin kenan sabuwar magana wannan muhimmi ne mutum ya fahimce su saboda a duniyar tafsiri kowace kalma ka san unguwar da ya kamata ka kai ta Allah ka dace da mu suraka Allah ta'ala yake cewa me wa in tuti haka ne kuma in ta sharadi ce in shartiya wa in tuti asali tuti'u ne sai aka shafi yawon din saboda fi'il shart an gane mhm kuma kaidar wato yani fi'il shart ya kasance me majzum mai dauri in taqra tafham in karan zaka fahimta asali asali taqra'u ne amma da ka sa mata in ta zama conditional sai kai mata dauri tafham sunanta me jawabu shar to Allah ta'ala ya ce wa in tuti akthara man fil ardi inde kabi yawayen wanda suke ban kasa a yanzu inde zaka biye ma ra'ayinsu to gaskiya yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah wannan ita ce magana Allah na gargadin mu ne in ka ce za ka bi ra'ayin mutane kawai zuwa ga abin da za ka batar da kai ne kuma zuwa ga mai dayar dan mas'ud ya ce in ka san gaskiya ko kai kaɗai ne a duniya kai ne majority kuma ya ka ne ai amma an ka ce majority carries the vote wani irin majority ne taron 'yan giya majority ne su ma a duniyar su misali sai ka bi su ashe komai sai ka yi masa turki da addininka wa in tuti aksar mafi rarrullu mafi yawan mutane in ka bi su za su batar da kai ne gabarin hanyar Allah in yattabi'una illa dhann mafi yawan mutane ba komai suke illa canke-canke zato kame-kame da sauransu shi ga ƙurani kame-kame? umar hobil hazal to kana da dahir sannan ka bashi kuma? ai bai kamata ba wa in hum illa ya kharsun mafiya yawan mutanen yawancinsu kawai ya kharsun ƙarya suke shi ne alkhirs abu kawai da za ka yi shi ka can ko can bai yi ba ka can ka shi ne ya kharsun ke shi sa ce ƙutilar kharrasun masu ƙarya da canke-canke Allah an ce su to kaga ƙur'ani na rassama mana na miƙar da sawayenmu ne akan tafarkin daidai Allah ka ba mu ikon gani inna rabbaka إن ربك هو أعلم من يدل عن يضل يضل سبيله.
يضل يضل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ɗaliban nahu a cikin kubarin tambaye ku kuskuren da malam ya ɗazin nan ya sa yudullu ai akwai yudullu mai ko babu ne a ƙur'ani akwai yudullu ai tunan ya ce yudullu a nahu grammatical ya arabic menene bambancin yudullu da fataha anan da kuma yudullu na'am faddal na duka ansa zaka bana me bambanci tsakanin yadhillu da yudhillu ya jama'a wa alaikum salam na'am مبني للمجهول يضل لا لكن شيء يضل شيء للمجهول كده اما يضل ف للمعلوم ne amma me yasa a nan ya zo da fata ya zillo abu ne mai sauki ya yi in ka ce ya zillo shi mutum ɗin ya ɓata kenan a karan kanshi amma ya zillo yana ɓatarwa kenan magani ya zama muta'addi shi suke kira english grammar transitive verb transitive zai ɗauko maka object ya zillo kenan amma ya dillu ya zama non-transitive shine mai lazimi ke idan ka ce akala ya ci zai ɗauko maka maf'ul? zai ɗauko maka mana da hausa idan ka ce ya ci masara to kaga kalmar ya ci za ta ɗauko maka aiki abinda aiki ya faɗa kan shi amma ya zauna fa ba za ta baka ba lazimi ne sai dai ka ce a kan kujera to kaga ya zauna baka ce ya zauna kujera ba ba a faɗin haka dole sai ka ɗauko harafi kun gane ko harafin nan shi zai ɗauko maka ainihin aiki wannan suna kiran su mai lazimi kamar ka ce preposition ne misali he sits on ba za ka ce he sits chair ba amma za ka ce he drinks water so drinks za ta ɗauko maka kai tsaye to irin wannan arabiya kuka ce diyare na da irin wannan dokoki shi suke kira nahau to babu harshen da ke da yalwar irin wannan fiye da arabiya saboda Allah ya mutunta larabci ya saukar da mafi girman littafi da shi yace bilisanin arabiyyin mubin yace inna anzalna qur'anan arabiyya عرفتم صورك يعني الله تعالى يتشمي وإن تطي إن ربك للي أبنججنك هو أعلم شيني مفي سني دنغني دا من يضل وانده يبتي ما وانده يكي بتر بابا أي كاقي يضل يزو أتشمبايا يضلوك ko ba gane bare Allah shi fi kowa sanin wanda ya bace an sabilihi gabarin hanyar shi shi wa kenan anan Allah ta'ala ba za ka ce hanyar shi mutum Allah shi fi kowa sanin wanda ya bauɗe ya kauce ya botsare ya abauce ya tumanya gabarin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala araftum wa huwa Allah kuma shine a'lam mafi sani bil muhtadin wanda suke shirye Allahumma ij'alna minal muhtadin kaga idan ka ce da wanda ya ce da kai wane kasan wuri kaza sai ya ce Allahu ya alamu da wanda ya ce Allahu a alamu wanne ne fi kyau kwarai ko shefi saurin ka ce Allahu ya alamu eh Allah ya sani eh ya sani kana nufin wani ma shi ma ya sani kama Allah ke amma ka ce a alamu to kan katke Allah shi ne mafi sani shi suke kira superlative a alamu big bigger biggest a alamu misali mafi kyau ka ce Allahu a'lam araftum to Allah ta'ala shine a'lamu fa mafi sani dangane da duk wanda ya kauce gabarin hanyar Allah kuma shine a'lamu har yau game da waɗanda suke mafi shirya kenan karka ce ainihin shiri na fi kowa la Allahu a'lam shi sa ɗaya daga cikin malamai ke cewa kada ma ka ce ainihin ahalus sunna ne la wannan kayi kanka sai inda ya zama dalili inda ake neman waye kai don kar a kai ka cikin kwambar bida sai ka ce a ni akan suna nake amma suka ce ka ce insha Allah saboda falatu zaku anfusakum ko a'lamu kaji magana ki araftum suraka Allah shine mafi sani game da suka bace kuma da suke kan shirya fakulu
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين شكرا
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا وإن كثيرا ليدلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayoyi guda biyu akwai dalilin saukar ayoyin nan don da suka zo a baya wato malaman mu suna da wani tsari Allah ya rahamshe su ya saka alkhairi suna da abin da suke kira asbabun nuzul sabubba dalilai na saukowar aya hadisai kuma suna kiransa mai asbabul wurud wurud ba sa ce asbabun la wurud wuru shi ne zuwa dalilin zuwan hadisi kaza ai lokaci kaza annabi ce kaza shine wurud ke amma aya sai dake ce asbabun nuzul dalilin sauka kafirai suka ce a'a yaya za ba kwacin suna ma sahabbai izgilanci me yasa ba kwacin dabba da ta mutu Allah da kanshi ya kashe ta kukici kaji fa sai ku kun kashe da kanku yanka to ne nan addini wannan da kaga shubha kenan domin dan ba ta mutu kwarai ba Allah ne kashe ta ba to suna ganin to ga kisan Allah ba za ka ci ba sai kun yanka ai ku ka kashe to kaga wannan kafircin kafiri to da wannan aya har zuwa ƙasa sai Allah ya ce a fakulu mimma ku ci daga abinda zuka aka aka ambaci sunan Allah akai in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance ku masu imani da ayoyin Allah ne to ku ci daga abinda aka kira sunan Allah alaihi akan shi kun gane ko sai aya gaba ta ce wa malakum alla ta'kulu mimma zikrun alai me yasa ba za ku ci ba daga dabban da zikra smullahi alai an kira sunan Allah kuma mu musulmi ai kowa ya sani duk dabba da ba a kira sunan Allah ba aka yanka ba za mu ci ba don mushe ce haka ne to ga tambaya musulmi sai ya mance bai kira sunan Allah ba ya gingara ma dabba wuka ya kare ce wallahi na mance ne za a ci? za a ci? to ai za mu zo inda Allah ce wala ta'kulu mimma lakum kar ku ci abin da ba kira sunan Allah yanzu ku kun ce za a ci sakamakon me na'am to shi nan malam ai bai kira sunan Allah kuka ce za a ci sai mu ce za a ci mana ai imanin shi ya wadata kuma mantuwa yi to inda zai ce da gangare kifa ta musulmi ne kuma sai mu ce to ai yayi ma addini ganganci a ba za mu ci ba ya wasa wuka da ya zo yanka sai guntula kai saboda tsabar kaifin kan kawai shin za a ci? za a ci da kai a guntule? za a ci sai yanka ta keya ba za a ci ba sai mutum yana da aboki kafiri ce mr john ce ne in the name of allah yanka kuma ya fada john ba za mu ci ba wallahi ba za mu ci dalilin kuwa ina ina ai imani malam ba karama bane to wasu suka ce idan mutum ya zo ya yanka da reza misali ka za ka yanka da reza sai mu ci ba kayan yanka ba ne muddin jini ya zuba kuma an datsa jannaye biyu za a ci mutum ne ya sa wuka wadda ba ta da kaifi ya gigara wa dabba yankan bai yiwu ba sai ya cire wukar ta tashi ta ruga da gudu misali misali yana faruwa kai misali aka bi ta aka danne aka sake sa mata wuka ya halatta a ci ku fahimci magana ta na'am ragon nan ya yanka shi amma wukar bisa ikon Allah muna kiranta kadunduru wuka mara kaifi kenan misali ta sha wahala to kuma je ya dauko ya sake kwantarwa ya yanka aka yi dace ya karisa ta shin za a ci na san matsalar tana da gaskiya dan dukan kai kaɗan tunda abin tsoron shine to ai a wancan karo na farko ya sa wuka mara kaifi bai gama yanka ta ba kaddara makogoro yanke bai gama abin nan misali kuma ta tashi ta gudu misali ya bi ta ya kama ta ya abin nan za ci ko ba za ci ba to amma ni gaskiya ina shakar ba da amsa akan nan gaskiya sai na ƙara bincike akai kai kuskure ba zan ce a ci ba za ci ba ni gaskiya na yi na tsaya na yi tawo malamai sukan ce mun tsaya nan wurin sai an ƙara bincike akai da akwai mushkila ilimi is very critical saboda haka mu sake bincike akai duk cikin ku wanda Allah ya sa ya bincike zo haduwa ta gaba ku kawo mana ƙarin bayani zaman fa araftum saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato me dalilin ku Allah ta'kulu mimma dhukira smullahi alai me yasa ba za ku ci daga abin da aka kira sunan Allah akai ba wa qad fassala lakum mahrama alaikum kaga wawul hal kenan alhali Allah ya muku daki daki kan abin da ya haramta muku hurmat alaikumul maitatu waddam da sauransu misali an haramta muku mushe da jini da sauransu list tun da Allah ya muku daki-daki ta wani ayan kira sunan Allah mai ba za ku ci ba kakku saurari kafirai cewa ai mushe yankan Allah ne waya gaya musu tsoraddi ne aka yi musu raftun Allah ya sai Allah ya muku daki-dakin abinda Allah ya haramta illa matturirtum ilai kaji fa sai abinda kuka samu wato tilastuwa zuwa ga cin shi don ya ce famani turrafi makhmasatin gairar mutajanifin la'itmin fa'in Allah ghafur rahim wanda duk ya tilastu zuwa ga cin mushe gairar mutajanif ai gairar ma'ilin ba dama yana da karkata zuwa ga laifin ba ne to Allah ya fi mai kenan yani abinda Allah ya haramta ci in mutum ya samu dalili na tilas to haramcin ya faɗi ba haka ba ne? tana za mu yi harar wannan mutum da ya tashi yana tafiya a dokan jeji guzurin shi ya ƙare kuma kafin ya kai ga inda zai samu abinci na halal gaskiya zai galabaita ana jiye mai tsoron mutuwa saboda yinmu sai ga mushi a gaban shi misali a jeji sai ga barewa ba rubewa ta yi ba da ganinta wato sabuwar mutuwa ce ya halatta ya gasa a jejeci nama in dai sharaɗin larura ya tabbata gare shi zai ci amma ba zai guzuri ba ita ce ƙa'idar na idan ya ci yunwa ta gushe kai ce to shi kenan kilomita ɗaya nan gaba bari in rike lalala larura tana da ƙa'idarta har ɗaya daga cikin malamai shafi'i ko ahmad ba ke cewa ahmad bin hanbal Allah ji gamsa ke cewa ai idan ma bai ci ba ya mutu dan wuta ne yace domin Allah da ya haramta mai to yanzu ya halatta mai saboda larura ka duba saboda ka Allah ta'ala ce illa matturitum ilai yau mutane abinda ba larura ba ce larura ne misali zai je karba shi na banki a sa mai ruwa ya ce wallahi gidan da nake ciki wallahi malam saboda ba ni da kaza kaza ban da yalwan ɗakuna yalwa kake nema sai ka je ka ci bashi riba akwai gidajen da za ka ga gida ne na haya mazaje wajen guda biyar a kanan nan ba za ka rasa ba kai kana da gida da gunkwana kana bukatar yalwan ɗaki ne shine ka je ka ci rance da riba ciki da sunan larura ba haka larura take ba za su na da ƙa'idatta kun fahimta saboda ka sai abinda ifturirtum ilai wa inna kasiran layubi kaga magana bai ce layudillun sai ce layudillun da yawa cikin mutane wallahi suna batarwa bi ahwa'ihim da son zuciyarsu bi ghairi ilm ba da ilimi ba inna rabbaka lallai ubangijinka kalmar rabb an dauko daga tarbiyya الرب الذي يربي المخلوقين بالنعم الظاهرة والباطنة شيني الرب لكن أكسا متربية تربية تنطوكم لفزي كودي كتشي ربا وكتشي ربا misali za ka ce rabbal abubnahu uba ya ɗan shi tarbiya sai ka ce rabba shi fi'ilin verb ɗin za ka samu ya shadda don ya zamanto muta'addi kana iya barin shi kuma lazimi ka ce raba misali fala yarbu inda Allah araftum to Allah ta'ala shine almurabbi mai tarbiya kuma karkashin almurabbi suka ce akwai abu kamar guda biyar farko dai gida sannan zamantakewa na al'umma makwabtaka zaman unguwa ya kamata a samu tarbiyya ya'ya su ga tarbiyya daga magabatansu na uku kafofi na yada labarai suna taimaka ma tarbiyya ko lalata tarbiyya kashe ko lalata tarbiyya na hudu irin abokanan da kake mu'amala da su suna taimakawa ko rusa tarbiyya shi sa mai da hankali musan abokananmu da abokanan 'ya'yanmu musa haka 'yan mata ku mai da hankali da ƙawaye sannan na biyar gwamnati tana da ruwa da tsaki kan tarbiyya shi yasa komai za ce me yasa ba su dau mataki a kai ba yanzu kamar abin da ake na sace mana yara a kano na faɗa a hutuba kaga wannan ba daidai ba ne haramun ne gari irin kano a ce mun zura ido wata ƙabila tana mana wannan cin irbi a garinmu su kwashe 'ya'yan musulmi su kai su enugu ko su kai su anacha kuma har yanzu ba san rekod na 'ya'yan da aka sace ko an dawo mana da su wani abin kunya ne gari da ke da tarihi na musulunci da sakafa irin wannan sai ka to me amfanin zama mu da irin wancan mutane to amma laifin kuma namu ne ai dan me zamu kyale a dau mataki da ya kamata a sa ido duk tashoshin da suke daukar mutane jami'an tsaro su je su dinga sa ido akai duk surutar da za su yi in ba haka ba duk muna da laifi gaba da a ce a ɗauki yaro a raba shi da addinin shi wannan yana taimaka ma rusa tarbiyya yana kuma ci gaba da faru Allah ka kawo mana ɗauki ka kawo mana gyara ka sa mu gane aya ta nawa ce yawa saboda haka da yawa suna batar da mutane bi a hawa'ihim da son zukatansu bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba shi ilimi mai ilimi ne suka ce al'ilmu kashful ghita ka bankaɗo abin da ke ɓoye don samun haske suka ce ilimi ke ita ma ilimi a fahimtar addini duk ilimin da zai maka jagoranci zuwa ga tabbatar da dalilin zuwanka duniya wannan shine hakikanin ilimi domin Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun amma ba ka ba ainihin fere lemu ilimi ne ga yi kuma sana'a ce mai kyau kwasan baya ilimi ne ba shi ake ne ilimin da zai tsabtace maka zuciya da imani to baka da sama da qur'ani ko baka da baka da baka da baka da sama da sanin fassaran qur'ani mai mahalici nake cewa dan shine kundin rayuwa ta baka da sama da abinda annabin Allah Muhammad ya faɗa shine ilimi da haka malin ke cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mushghilatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din alilmu ma kana fihi qala haddathana wama siwa dhaka waswas ash-shayatin ji ibn al-qayyim dukkanin ilimi ba qur'ani ba aje shi kawai amma ko ilimin da zai amfani ilimin wannan lantarki ai muhimmi ne muna kiransa ilmul ala akwai ilimin da shi a karan kansa neman shi ake akwai ilimin da hanya ne zuwa ga gaya duk mu tashi mu neme su ilimin kimiyya ilimin biometrics ilimin kaza kaza tashi a kan sai muhimmi ne muna bukatun ƴaƴan musulmi su ta kowane irin fili kullum mun sha faɗa ga nan asibitin Aminu Kano muna bukatar mata likitoci su ringa duba mata ƴan uwansu ya fi tsafta ya fi tsafta da ciwo a ce ɗa namiji a'udhu billah ya kwantar da mace ya kalli tsiraicinta kuma yana faruwa yana damun a sabon mace yar uwarta dr aisha dr mun dr kaza ta je wancin ya kamata mu kai ga wannan jalle din ko kafira ba za mu yi sha'awa ta domin musulma ba mu samu wannan izza din ba shi ba za ka ce ilimi na da amfani sai dai a yi shi bisa seti bisa karantarwa bisa tsari bisa salo bisa gwadabe bisa shimfiɗa na ƙala Allah ƙala Rasul ƙala sa. Araftun? Suraka Allah ta baraka wa ta'ala kuma Allah ka samu dace, Allah kai mu ga wancan ainihin makura ɗin. saboda haka Allah ta'ala ke cewa da yawa suna batar da mutane da soye-soyen zuciya ba tare da ilimi ba inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu bil mu'tadin mu'tadin Allah shine mafi sani dangane da al mu'tadin yan ta'adda masu wuce iyakar ubangiji to Allah ya fi kowa sanin su Allah ka samu zama cikin muhtadin amin kar mu kan cikin mu'tadin kalma ce biyu muhtadin shiryayyu mu'tadin batattu Allah ka tsare mu hana lokt to nan za mu tsaya Allah muna roƙonka cikin ramarka da baiwanka wannan taro Allah ka yi masa albarka kowa da bukatun shi Allah ka biya mai kowa da abin tsaro Allah ka ajiye mana ya Allah in ka tashi raba arziki kana yi kullum Allah ka ba mu rabo mafi tsoka shirya ka ba mu shirya ya rabbal alamin ka taimaki ƴaƴanmu ka kiyaye rayuwarmu ka tsare mu daga bata da kuma lalacewa ya Allah ka sa dun mu yi karko mai kyau kowa da abin da yake bukata Allah ka ba mai Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin indakum as'ila faddal amin